kuma sai dafa abinci sannan mala'ikan da ya zo ya gaya maliku ya ce to dama dama kamar wannan sai dama dama ne nan ma malam da maliku ya sa abin da yake bambarar wutar ya dan bambaro ta kamar kwaye komayyan nan sai ba mala'ika jibril ya karba ka san mala'iku ba sa jin zafin wuta ya karbi wutar ya riko ya to da ita ya kawo adamu yace adamu ga wutar da aka ce ka rika dafa abinci da ita to adamu zamanin yana ta aiki sai ya ce dora mun ita akan dutse akwai dutse a zamanin wato wani katon dutse sai ce to zan dora maka ita kan wannan katon dutsen ka gama ka hauka da ku ya ce to malam sai ya dora kamar kwayan komayya akan dutsen yana dorawa malam wutan nan da ta samu dutsen nan malam ta dinga ci sai da ta cinye irin mus gaba ɗaya bakin dukkan abin da yake wayin itatuwa malam ya kone kamar babu shi da ta dinga nutsawa tana kone ƙasa tana wucewa ƙasan nan guda bakwai sai da ta wuce ta ji ta haɗi inda aka bambaro ta wutar jahannama ka ji mutum na cewa wai a cire mutum goma a sashi a wutar in kafircin sai motsa sai ka ji ya ce a sa na a gurbin mutum goma na wutar to ka ji wutar wannan kamar wannan din sai da ta koma har inda aka bambaro ta bata zauna ba dan azabar fada ta je ta haɗe da ya zo ya duba ba dutsen babu itatuwan gurin bare wutar kuma Adam ya ce Ubangiji na wutar da aka kamun aka sai in dafa abinci ubangiji yace ta koma cikin yar uwarta ba za ta iya zama ba yace amma hayakinta ya buga ko ina gabar da yamma kudu da arewa yayin da ta kone wannan dutsen da itatuwan hayakinta ya buga kudu da arewa gabar da yamma je ka jikin duwatsun da bata kona ba na can nesa inda hayakin ya saba da itatuwan da ka je ka taba ka samu wutar a gurin wacce zaka dafa abinci ta shi ka dalili kenan kaga jikin kowane ita in ka burga sai ka fidda wuta jikin kowane dutse in ka buga sai ka ga wuta kuma hayakin ne ya sabu wannan din yanzu jama'a ya kuke ganin wutar jahannama to karamar wutar kenan wannan kamar ita ruwa kamar ruwa take akan sauran waɗancan wutacen yanda kasar ruwa haka wutar jahannama take akan waɗancan na ƙasa da ita domin ita a sama take shiri Allah ya kamar hawan gida hawa ɗaya hawa biyu hawa uku har wutan nan bakwai da kaji to jahannama ita ce a ƙarshen sama ba ta da zafi ko kaɗan akan waɗancan waɗancan tururin su kowace baya fita amma kaga jahannama Allah ya mata izini a shekara tana numfashi ta huce sau biyu da bazara da kaka za ta yi numfashi ɗaya da bazara ɗaya da kaka to mutum menene ƙoƙarinka ya za ka yi a cikin wannan wutan aka saka sannan Allah ya kashe mutuwa kuma a zamanin ba mutuwa bare ka ce na mutu mutuwar ma an kashe ta ita ma Allah ya mana sutura to kaji annabi Idrisa da ya je aka buɗe masa ya gani malam ya ga irin mucizan cikin wutar ya ga irin kunamun cikin wutar ya ga irin sasarin da za a ɗaura ɗan wuta da ankwar da za a ɗaura ɗan wuta da akwatin da za a sa ɗan wuta da kogon da ƴan wuta za a kai su su ambaliya ya gano wailun ya ga rijiya malam ya ga irin azaban nan yace kai yace mu koma azra'ilu aka rufe suka koma yace to yanzu na ga wuta na ga abin da ake azaba da shi a wutar kuma ina so Azra'ila ka kai ni in gano yadda aljanna take da abin da yake ciki ko na ƙara jin ƙarfi kuma bautawa Allah yace haka ne yace to ka nemi izini wajen Allah yace ubangiji ka ji bawanka ya ce yana so ya gano aljanna da abin da yake ciki ka ba ni izini in kai shi ji shi yace ne ma izini ku tafi malam suka tafi da suka je wato suka yi magana da da, da wanda mukullin aljanna yake hannunsa malaika ruwan yace da kai da waye ce wani bawan Allah ne Allah yace mu zo da shi ka bude mar ya gani imar aljanna da abin da yake ciki aka bude masa kofar ya hango irin yadda take da gonakin ciki da lambu wanda yake ciki da itatuwa da ƴan matan nan da ake faɗa da hasken nan da dukkan abin ni'imar nan sai yace kai yace Azrail yace na'am yace to kaga leƙen nan da muka yi ba zai mana ba gara mu shiga gani mu shiga daga ciki yace a yace ni Allah bai ce mu shiga ba ta kace zaka leka to izinin leken aka bamu yace to ka tambayi ubangiji mana ya bamu izinin shiga Azrail yace ubangiji ba wannan naka ya ce kai mana izini mu shiga yawo kallo a cikin aljanna yace shikenan yace ne muku izini ku shiga ya gano malam suka shiga su zaga nan su zaga nan su zaga nan ya ga wannan irin ni'ima malam ta kai ta kawo sai ce to da kyau ya tuɓe takalmansa suna zagawa sai dubo ta itaciya dan da nisa sai rataye takalman a jiki suka gama kallo ya ce to mu fita ya ce to mu je suka to suka to suna to waye da suka zo kofa za su fito sai ce ab ya ce azrail ya ce na'am ashe ba a nan kofa na zube takalma na ba ya ce ka ga garin shiga shiga ɗakunan nan duk na bayo takalma na a can kaɗan jira na nan kaɗan zan je in ɗauko takalma na ya ce to maza kar ka daɗe mana annabi Idris sai koma shiga nan shiga nan malam sai da yaje inda yaga yayi masa sai ya kama kujera malam ya harbi a kai ya zaman ka ah to ka ji wannan kudura ta Allah to yayin nan Azrail ya ga shiru shiru yana kofa zaune ya sa kururuwa yace ya Idris ya Idris akhruj linazhab yace fito mu tafi mana ya shiru ya ƙari kiransa da yana jinsa bai ansa ba sai ce kai bari da yanzu yin gani ko bataye ne a ciki malam da ya tafi sai ya same shi ya samu gado malam ya kashin gida ya tsinki yayin itatuwa yana ci ya salama ya ce to kai Idrisa ina can a zaune ina ina cewa za ka zo mu tafi kana nan a zaune ashe a kwance ma ya ce i to tahi mu tafi ya ce a ni ba za ni ba ka gani ha ba za ka ba yace ni ba zan fita ba yace to ai ba haka muka yi da kai ba tun daga gidanka ta kace in roki Allah an gaya masa za mu zo mu gani ka koma yace i ce to me yasa ba za ka fita ba yace Allah ne yace kar in fita muna tare da kai din Allah ya gaya ma ni bai gaya mun ba ni ma mala'ika da nake nemo maka izinin yace i yace to ya aka yi ya ya gaya maka yace to ubangiji ya faɗa ya ce wa in minkum illa warin kullu nafsin dai da farko yace Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut yace i lalle ku haka Allah yake dukkan mai rai zai dandana mutuwa yace ban dandana bane yace eh ka dandana domin ya san ya dauki ransa ya ji irin zafin mutuwa yace lalle wa ka dandana mutuwa yace to yace to kuma sannan ubangiji ya ce ba wanda zai shiga aljanna sai ya fara bi ta kan wuta Allah faɗa alqur'ani ya ce wa in minkum illa wariduha ba ɗaya cikin halitta wanda zai je aljanna bai bi ta kan wuta ba yace ba mu je gun wutar da kai ba mun hau mun leka yace eh mun je yace to yace na ji wannan yace to shin ubangiji ai ya ce wa mahum min hadi mukhrajin ‘yan aljanna in sun shiga aljanna ba sa fita, to wannan magana ni ne zan zan shiga sannan fice, ni ba zan fita ba. Ka gani, da duk hikima gun wannan annabi. Ubangiji yana jin su yana ganin su suke wannan abun. Idrisa da ya ji duk an kange shi kuma da aya. Yan aya shi in Azra'ilu, yarsa abin da zai sake faɗa. Sai ya ɗaga kansa ya ce, Ubangiji ka ji abin da bawanka Idrisa ya ce, ya ce kyale shi kai fice kai tafiyanka. Abin nan da ya faɗa haka yake. yanzu haka Idrisa yana can aljanna zaman sa ya sake dawowa ba Allahu akbar Allah ya ba mu albarkar su to me kace
ألم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثارا ضرا وأمروا أكثر مما أمروها وجعلوا رجلهم بالبينات وما كان الله ليسلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Ubangiji ya ce, Masu yin mutu da tashin alkiyama suna cewa in an mutu ba za a sake rayuwa har a hisabi ‘yan aljanna su ga aljanna ‘yan wuta su ga wuta ba, a wale mai siru fil arz. Yanzu ba sai tafiya cikin ƙasar nan ba, fayanzuru su rika dubawa kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim yaya karshen jama'ar da suka wuce tun kamun na yanzu masu karyatawa al'ummar da suka karyata manzannin su Allah ya fadda su Allah ya ce ku zaga ku ga guraben da aka fadda su din kanu ashadda min quwwatan wadancan sun fi waɗannan na yanzu akan wajen karfi kamar adawa da samudawa wa asarul arda su ne kuma suka fi na yanzu iya yadda ake juya ƙasa harasuha su ne mafiya gwaninta noma domin kaga yana daga cikin ni'imar abin da yake halakar da bawan Allah ya ga ga ni'imar dabbobi Allah ya bashi ga gonaki ga da- ga itatuwa ga dukiya iri daban-daban Allah ya ce to waɗancan da na batar sun fi ku iya noma sun fi ku kuma kayan noman wa qallabuha lizar'i ga kuma iya jujjuya ƙasa a samu amfani wal garfi da kuma da she iri daban-daban daban abubuwan da sa- za su yi na jin daɗi kaga sun sun wuce sai labarin wa amaruwa suka raya ƙasan nan da gine-gine da shafe-shafe da liƙe-liƙe da ƙawace-ƙawace na datan duk irin gine-ginen da za ku yanzu ba za ku yi kamar na da ba domin ginin yanzu kaga wani gidan an fara sai a shekara ba ƙari ba to mutanen nan adawa da samudawa ta aka ce in sun ga guri suna son ginawa da hannu za su rarake dutsen ba ruwansu da wani buga bulo ba ruwansu da wani cewa a yanka nan a yanka nan su wani katako duk abin da suke so itace ma da hannu za su sa su ciro bushiya guda su rufe kamar ka ciri ciyawa haka za su ciro komai girman itace dutse malam sai su samu ƙato wanda ba irinsa dutsen a tudu da faɗi su gida kamar hawa bakwai ba gini ko ɗaya wato abin raraka za su samu saboda azabar ƙarfin su malam su yi hawa hawa da windo da komai sai su gayya su ɗauko ajiye ma gidanka kawai Allah ya ce kaga sai labarin su bare na yanzu liƙe liƙen da ake kuna ji kuma yanda wato wancan mai yin adan nan ƙaruna yayin da ya nasu zamanin ka ji gidan da ya gina nasa ta aka ce duk gidan gaba ɗaya aka rika narka dinare da lu'ulu'u da yakutu ana yin su kamar zare wani kuma a yi shi kamar takarda duk gidan sai da aka liƙe shi gaba ɗaya wanda mutumin yanzu wanda dukiya ta kangara duk wanda ya bakin wannan kayan dinaran ma ba da shi balle kuma dukiyar dukiyar yanzu ta ƙarya wacce in ka zuba a ƙasa sai ta ture dukiyar wannan da ake takama da takaddun nan da wannan sulallan namu duk wanda ka tona rami baɗin ka zuba sai ka tare ya zama banza to waɗancan dukiyar tasu in aka binne a rami shekara ɗari in ka tone ma da sai ka sai ka hure kura kawai ka tafi ka- ka aikata abinka ƙasa ba ta cin su in an binne shekara ɗari sai a tone dubi tsakanin yusufa da ƙaruna ka gani annabi yusufa zamanin da ya ga ya kusa mutuwa tona rijiya ya dinga aka dinga tona mai rijiyoyi yana zuba dinari saboda kar mutanen garin su ɗiba su kangare saboda wadata amma ka ga yayin da musa ya bayyana aka kawo ƙaruna ya samu ilimin kimiyya rijiyoyin nan ya rika tone yana ɗebe dinaran lafiya lau yana cika suto suto Allah ya ce ku na yanzu idan wannan irin gyare-gyaren da kuma noma-noman da kuma samun dogon kwanaki da wadata shine yake halakar da ku Allah ya ce to na bar da waɗancan waɗanda suka fi ku komai da komai wa amaruha sun raya ƙasar nan da gine-gine da shafe-shafe a kasara min ma amaruha fiye da yadda kafiran maka da na kowane gari kuma suke gyara garin su domin kaga dama ubangiji ya ce ba zai halakar da mutanen duniya ba duniya kuma ba za ta tayi ba sai ta ci ado tsaf tukuna sai an gama mata shafa shafa da liƙe liƙe yanzu ana nan an kama adanci ta yanzu manzo Allah ya ce kuɗin da za a yi na al'umma ta na ƙarshen zamani wato abin da zai cinye kuɗin abu biyu ne daga ruwa sai ƙasa su za su kuɗin su to kaga an soma dusar zamanin yanzu duk wanda Allah ya soma ba kuɗi banda ya ba ƙasa da ruwa ba abin da yake so sai ka ga ya ce irin gidan wane na gano ko kuɗi na za su ƙare sai na yi ka gani ya iya barin iyalinsa da wahala domin yanzu wani sai ya sa gidan da zai kashe jaka ɗari yana gini amma an kaje sai ka samu matarsa a kicin tana girki to me amfanin wadatarsa ashe in kana da wadata kan ka je ka ba ruwa da ƙasa kuɗin ba matarka za ka nemo mata ɗan aikatau ba tukuna ka ce to wance dama ke amana ta ce aure muke yi da ke ba bauta na soki ba dama wannan girke-girke shari'ar musulunci bata tsora matan mu ba talauci ne yasa kuka ga muna sa mata girki muna sa su nika muna sa su daka amma ba shari'a ba shari'a yanda take so in kana da hali matar ka kar ta komai sai ta yi wanka ta yi kwalliya ka ganta abinda matar ka za ta yi in ta gaji da zama ta dauki kayan alkur'ani ta karatu in ta gaji ta ɗauki littattafai ta nazarin ibada in ta gaji ta kama nafila in kuma ka shigo ku hira a dinga rubuta muku lada bakin aikin mata aure kan ku mutu kuma ku shiga aljanna to sai ga mutum yanzu ga wadata zai gida guda ɗaya na jaka ɗari amma matarsa bata daina girki ba dan kin Allah wannan mutum me zai ce wannan kuɗi ko da ya riga ya narka su a gidan nan sun mutu kenan nan zai bar su kuma a duniya mai yiwuwa in ya mutu a sa wani arne a ciki wata ran ya sha giya a kai maka zunubin kana lafira ko wata ran ya zauna ya lido a kai ma zunubin kana lahira ko wata ran ya kama ta zina a kai ma zunubin kana lahira Allah kiyaye mu to duk abin da zamu yi na gyare-gyaren ƙasa kaji waɗancan sun yi fiye da yadda ba za mu iya ba mu ne yanzu an so mu adance ƙasar kamun tashi alkiyama sai an gama adan tsaf idan Allah ya so ya bari sai tashin alkiyama in Allah bai so ba sai an gama adan Allah ya sa ƙasa ta girgiza duk ta rushe ginin in ta rushe ya sake zama haka ake yanzu ma ba kun ji ana girgizar ƙasa ba hada idan kun yi kun yi saban sai ce da mala'ika taɓa ƙasar da an taɓa malam sai ta girgije sai ga duk kayan sun zubi dama a sama kuka ɗora ka gani kanu ashar da min to haka ne wa dadum rusulun bil bayyinati waɗancan bayi da aka halakar da su masu ƙarfin nan masu iya dashe masu iya noma masu iya adance gida Allah ya ce manzanni sai da suka zo musu da wa'azin cewa abin nan da kuke haramun ne suka zo ku bil bayyinati wato da hujjoji a sarari fa ma kana Allah liyazlimahum to tunda ike kana yin abu aka aiko maka cewa wana ka daina abin nan in baka daina ba za a zo a yi maka kaza sai ka ce an ƙi daina sai na yi to ashe in aka zo aka yi maka abin da aka ce in baka bari ba za a yi ma sai baka barin ba aka yi ma kaga ba zalunce ka ba to bayan an mutu wa'azi sun ki duk musibar da ta same su Allah ya ce ban zalunce su ba bi ihlakin bi ghairi jurmin balle a ce Allah ya bar da su ba da laifi ba laifi suka yi sun ki bin Allah Allah ya ce su bar kaza sun ki bari ku yi kaza sun ki bari Allah ya ce to ashe wannan abu ba zali bane walakin kanu anfusuhum yazlimuna su ne suka cuci kansu suka zalunci kansu bi takazibihim rusulahum saboda ƙaryata manzannin su da suka yi suka faɗa ba su yadda ba har suka kai ga dukansu har ga korarsu kuma Allahu akbar to me kace وكان عاقبة الذين أساءوا سوءا أن كذبوا بآيات الله وكانوا يستهزئون ka gani da ubangiji ya ce fa ma kana Allah li yazlimahum dinnan ayu ani lahum mu'amalatu malikin zalimin Allah bai yi mu'amala da su waɗanda ya halaka irin mu'amala a zalimin sarki ba jabbarin sarki kangararre ka san shi a zalimin sarki bai damu da sai kai masa wani abu wanda zai aiko ya sanar da kai ba in ya ga dama ba ya kaunaka kawai sai ya ci mutuncinka shine wato jabbarin sarki kenan Allah kiyaye mu bal Allah ya ce ba haka ne musu ba mu'amalatu malikin adilin wato nayi mu'amala da mutanen nan waɗanda na halakar irin mu'amalar sarki mai adalci rahimun sarki ko mai mai jin kan gaske mai tausayin talakawansa haka ne da waɗancan wa ala faralin aka zahum min gairi julmin wa alayya faralin aka zaun min gairu jurmin ka gani wato akai ubangiji yace ko da na kama su ma ba da laifi la yakunu zalima ai ban zama azzalimi ba idan Allah ya ce na bar da ku ba da kun yi min laifi ba bi zalunce su ba ka gani Allahu akbar mm izla musharika lahu fi harki domin ba da wani abin abokin tarayya cikin halittarsa walakin min fardihi ta'ala sai dai baiwar Allah ce falalarsa ce alzama nafsahu ma la yalzamhu ka gani ya lazamta wa kansa abin da bai kama shi ba yanzu ubangiji da ya ga dama da ya halicci mutane gaba daya wato bayan ya gama halitta ya ki aiko da littattafai ya ki aiko da shari'a ya ki aiko da annabawa kuma ya ki aiko da masu wa'azi ya kyale mutane kara zuba kawai duniyar nan ta shekara miliyan sau miliyan ma kowa na abin da ya ga dama ana mutuwa ana haihuwa kowa ya bi hanyar da yake so ba a yi ba a bai to ubangiji ya ce idan ne haka wato ran tashin alkiyama na tashi bayan Allah din na ɗebe su gaba ɗaya na zuba a wuta ban zalunce su ba me isa aka ce zalunci wato bai zalunce su ba in Allah duk ya zo bayan sa a wuta bai zalunce su ba saboda bayan sa ne idan ka ji an ce wane yayi zalunci kayan wani ya taba amma mu duk gaba ɗayan mu mulkin Allah ne ashe ku tunda mulkin mu ne ba zalunci alal misali yanzu kana da garken tumakinka ko garken awakinka ran nan da ka leƙa ka gansu malam sun ƙoshi ka kiwata sun ƙoshi sun ƙoshi sun yi kyau sai ka nuna kace da wancan da wancan da wancan ka kirga guda ashirin kace a kamo su a yanka akwai wanda zai ce ka yi zalunci domin naka ne amma in ka kamo ɗaya cikin garken wani sai a kama kama a ce farawo saboda haka Allah ya ce da na so ba zan aiko da shari'a ba ba zan aiko da wa'azi ba ba zan aiko da manzanni ba sai in kyale kowa ya abin da ya ga dama ni konko ne shi ba ba ne cewa Allah ya zalunci Allah baya zalunci Allahu akbar wato ya ce abin da mutum yayi shi za a yi masa ne kawai Mm, to me kace sun makana ko ka karanta Mm. sun makana aqibatul lazina asa'u sannan ƙarshen waɗanda suka muna na ya kasance a su'a ku samu sakayya mummuna wanda ya mummuna to dama mummuna za a saka masa man amila salihan kenan fali na fili wa man sa'a kuma fa alaiha ka gani Allahu akbar an kazzabu bi ayati Allah domin abin da yasa suka aikata mummuna aka yi musu sakamako da mummunan sun karyata ayoyin ubangiji sune alqur'ani Allah ya ce su yi sun ki Allah ya ce su bari sun ki bari sun ce su dai neman abinci hidima ta musu yawa wa kanu biha yasabiuna kai ma izgili ma suke yi da ayoyin alqur'ani sai su ah rabu da su da Allah waye zai ce kaza waye zai ce kaza a zamanin nan wannan abu da aka yi tun mutan da yanzu ma za a zo a ce mu yi wannan ina zai yiwu yanzu ai yanzu ko mutum na son yayi ma ba zai iya ba haka za su ce to izgilin kenan Allah tun da ya ka alqur'ani bai taba cewa alqur'anin nan wato za a kawo wani abu wanda za a canja alqur'anin ba bai taba cewa kuma zai yi rangwame akan abin da yake ba bai taba cewa kuma bayan zamani ya rikice zan halatta haramun ba Allah ya ce tun da ya gama alqur'anin nan kaf to shikenan la fi ba'ilu min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilu min hakimin hamidin ka gani saboda haka wata rana sai da na abdulkadir kailani wata ran yana tafiya a jeji shi kadai sai ji ana magana ana magana ya duba ya duba sai bai ga kowa ba sai ji an ce da shi ya abdulkadir qad ahlaltu laka kullul mahrumat abinda yaji an faɗa kenan yace na'am aka ce qad ahlaltu laka kullul mahrumat sai da aka faɗa sau uku yace wannan magana shedan ne wannan magana ba daga Allah take ba shedan ne mai maganan nan yace kuma Allah ya lance ka shedan wato abin da yaji mai faɗan nan ya faɗa yace wai dukkan abin da yake haramun an halitta masa shi dukkan abin da yake haramun an halitta masa shi ya tambaya sau uku ana mayar masa yace to iblis ne mai wannan magana domin aka ce da shi to me yasa ka faɗa haka yace dalilin da na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ya zo ya bar duniya Allah bai taba cewa ya halatta masa haramun ba ni kuma a wanake Allah zai halatta mun haramun sai ko ya bayyana ashe iblis ne yake jarrabawa wato dan dan dan ya halakar da shi ku ka san mutum ran da kaga yana daukan cewa kamar sa in ya aikata haramun ba komai wannan mutum kuma halaka ta same shi kenan ba shine yanzu kaji idan ana so a ɓadda malamai ba ana so a zuga su saba Allah sai ya ce a ai ku malamai ba ma daka taku dare ɗaya za ku roƙi Allah ya muku gafara haka ake gaya malami sai kaji ai dariya kuma ya ce hmm ai haka ne abin yake haka yake a ina kai dai ka kiyaye Allah ba wani dare ɗaya da za ka yi in kai dare ɗayan ma to jahilin ma in yi dare ɗayan Allah yana son sa shi ma sai ya yarda saboda haka malami kai ne ya fi cancanta ka ji tsoron Allah inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama ko in dai akwai wanda ake zaton zai ji tsoron Allah to malamai yake zato in ku aka rasa tsoron Allah gun malamai to kuma saura kuma domin shi wanda bai sani ba yayi san zai zai zai zai ji tsoron Allah dan wanda baka san shi ba an ka tashi ya bansa ma sai ka zage shi cikin ya ba to da haka malamai su suka san Allah su za su fi tsoron Allah Allah shi mu jama'a za mu dan taba kaɗan cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma cikin wasu tsawatarwa da muka samu daga wajensa. Wato jiya mun yi magana a kan tsawatar da cewa lallai ne kun ji irin yadda Ubangiji yake nufin azaba ga mashayan giya. Mun ji kaɗan daga ciki domin a kashi uku ba mu karanta kashi ɗaya ba. Yanzu kuma za mu ɗan taɓa kaɗan a kan tsawatarwa da nuna sharrin da zina take jawo bayan Allah. Ka gani, Ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, manzo Allah Allah ya ƙara tsira da aminci gare shi ya ce, Uzuru zina bayan Allah ku musulmi ku nisanci zina, fa inna fi sittatu sittu khisali wato zina tana da wani abu guda uku, ai guda shida, akwai abubuwa shida ga zina, ka gani, salasatun fi duniya, uku za su samu mutum tun yana nan duniya bai mutu ba. wa salasatun fil akhirati uku kuma sai mutun ya je lahira tukuna za su same shi fa amma salasatu lasifi dunya ukun nan da za su samu zina a nan rayuwarsa ta duniya fa innahu yazhabul baha ko ita dai zina tana tafiyar da kurjinin mutum idan mutum yana zina kowa shaida yana zina to baya da daraja idan bayin Allah ko da muzinacin ma baya son muzinacin dan uwansa kuma ba ya amince masa in dai mutum ya san kana zina to ko zuwa kai gidansa dama tsantsamai ke da cewa ga ka kazo inda bi ya ganka da mace kuma abin da yake zuta ma kenan kaga ta rage maka kurjini cikin jama'a wa yurasul faqar sannan kuma zina in mutum ya tayar mata da yi wato za ta gadan masa talauci sai ka ga yana nema yana samu abin kuma yana ta karewa yana sai yana sayarwa amma kuma koda sana'a yake yana samu ya dinga kukan abin nan nan muna samu ba albarka to zina yake ɗiba yana yi a ciki to mutukar zai ɗiba ya bayar ya yi zina to kuma abin ba zai albarka ba Allah kiyaye mana in ku kaga yana ɗiba yana bayarwa yana zinar abin kuma yana ƙaruwa to wannan mutum ya shiga uku ba da rabo a lahira kuma ubangiji ya nuna masa rabansa na lahira yake ture masa wato ya gama cinyewa kaf ba zai je ya samu komai a wajen Allah ba kuma sai azaba amma in dai da rabon zai samu rahamar Allah in dai yana ɗiban kuɗin yana bayarwa yana zina to abin kuma kullum ƙarewa zai Allahu akbar waɗannan su ne guda uku wanda mazinaci zai haɗu da su a nan duniya ka gani wayan usul umra sannan ta tauye wa mutum kuma rayuwarsa rayuwarka in shekara ɗari ce za ka yi malam sai Allah ya ƙuntata ta bata wuce shekara saba'in ba za ka ga ƙarewarta wa amma latifi lahirati ukun da za su samu mai zina kuma a lahira na azaba fa innahu yujibu suhudillahi wannan azabar ubangiji ta zama wajibi gare shi Allah na fushi da mutum mai zina wa su'ul hisabi mazinaci kuma zai haɗu da mummunan taje aiki a lahira Allah zai masa mummunan hisabi wanda bai wani irinsa ba wal khuludi fin nar sannan in an sa shi a wuta kuma ba za a fidda shi ba Allah kiyashe mu wa yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala Ubangiji mai albarka sunansa ya ɗauka kuma ya ce, Labisa ma ƙaddamar, to, labisa ma ƙaddamar da mu an fusu mu an sahiba Allahu alaihi wa fil azabihum khalidun. Wa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah ya tsira da aminci tabbata a gare shi yace inna zunatu kaga masu yin zina maza da mata ya tuna yawmal qiyamati wato suna zuwa ranar tashiyar kiyama za a gansu a taron alkiyama. tashta'ilu wujuhahum naran kaga fuskar su malan garwashin wuta yana ta farfasa yana tartsatsi a fuskar muzunata ya'rifuna bainal khalaiqi da wannan ake gane su a ce ga muzunata can suna babban wato wuta na balbal balbal a fuskar su Allah kiyaye mu ka gani binatani furujihim sannan ko ina suka yi malam farjin yana doyi in mace ce farjin nan ina doyi namiji kuma wani ruwa na zuba cikin azzakarin yana doyi a taron alkiyama a taron ga annabawa ga mala'iku ga musulmi gaba ɗaya ga